نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد za mu tashi muna cikin ina ga magana ta babu yana ne muke ciki da na tarihin zulmi ne gun kusa ƙarshen shi mun kare hadisin abu huraira na al-muflis ko insha Allah za mu tashi hadisin ummu salama radiyallahu anha insha Allah yau muna laraba shidda ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da biyar ga watan biyu 2025 insha Allah yau za mu yi darasi na 40 daidai cikin littafin riyadu salin insha Allah daga markaz alisunan jama'a insha Allah za mu tashi hadisa umu salama ina ga shi ne ku? karshen dai mu akwai tsoratarwa game da shiga haƙƙin wani ruwayar karshe tana bayanin talakan lahira shine wanda ya je da ayyuka duka aiki na alkhairi su sallah su azumi su zakka amma ya je ya zagi wannan ya bugi wannan ya zuba jinin wannan ya ci mutuncin wannan duka wannan da ya zalimta gobe kiyama ba yahewa ana ake yahewa don haka za a biya mutane gwalgwadon zalimci da in ya biya fanema idan bai biya su ba za a ɗauko daga cikin kurakuransu ko lauyukan zunubansu a ƙara mai yauni a tura shi gidan jihannama gidan wuta shi ne ƙarshen ruwayan sai ya ce wa al'ummu sallama ta rajiyallahu anha akwai tambaya kace ku haka ne tambaya ta farko iya cewa shi malamin makaranta ne wani makaranta wace ta allo ko ta gwamnati ta allo malamin makaranta ne wani lokaci ya kamata a biya shi wani lokaci ne an aka kai an shiga haƙin shi to duk abin da aka ce aini ka'ida lalle asali lokacin canda ba a san ba biya na makaranta wannan ya yi kowa iya karantar da yaran shi ne an sami kokari ya yi amma irin wannan tsari daga baya zo wanda wasu na ga rishin mahalicci wasu na ga halicci to abin da ya kawo darura ta biyan kudi da aka yi alkawali ga malami makarantar da yara kowa ya sani yadda aka tsare wannan malami iya san rayuwa da kowa ke rayuwa kun tsare shi abinda yake wajibi a kanku na tarbiyyar diyanku na karantar da diyanku ku allah ya ɗora ma wajibi akan kowane uba ya kula ɗin shi to amma wasu dalilai na hidimomin ku buku iyawa wasu makon ba su da karatun nasu ba yaran wannan aiki na uwaye sai suka ɗora ma wani suka tsare shi bai komi sai wannan aiki da wannan aikin wajibi ne a kansu shigon da aka tsare ba mala'ika ba ne ba ci yake iya sha iya bukata irin taku kaga tsari ne sauki ne akan mutane wannan ya dauke wani kulawa da ɗinku inda akwai daular islamiyya an yanka lokacin musulunci farko halifofi da irin wannan ana biyu su a cikin betul mal duk mai hidima ta addini hatta jihadi da ake ana biyan sojoji mujahidai sun ta yi jihadi ma gaba da wancan amma ana ba da wani albashi wanda aka sa wannan hidima ta jihadi fi sabilillah da haka kenan kan wannan karkashin wannan abin kenan haƙƙi ne wannan tunda yanzu ba ba wata baitul mal kenan uwaye suka rage alƙawalin ba da wannan kuɗi haƙƙi ne wannan kuɗi kai alƙawari zaka ba na yaranka in lokacin ba da yi a bada zana yana cewa a wata lajiyar haƙa wuka mana jifar orku ya tabbatar wa ku ba ma'aikaci albashin shi kayan gomin shebu shi ya huce kenan dole ka sa aiki iya karewa biya shi wannan shi ne ka'ida ku ba su wannan haƙi wanda shi da za su rayu ko ya san rayuwa ta yanzu bai yi wa haka kurin ya zama na babu albashi bi tsarin bai yi ma ba'an harama don haka waye na makarantu tsakanin ga Allah da yawa aka yi sakaki kan ba da ɗan abin da ake ba da na wata yara za ka wata ya hawa magana talauci talauci kaza kaza ya kaga wata zama da uwa yara kan wani abin kan wata makaranta dala hamsin hamsin aka yi magana da yaro a bada a wata sai suka kawo da ruwa talauci don tsakanin ku duka nan gaba daya akwai wanda ke kwana uku bai kawo kilan shi kawo bi gidan shi kuwa kyale yadda kai shekai ne mikirar shinkawa biyu kullum ya kakawo dai da buga da maula da dako da waje kakawo to shi wancan shi bai bukata shi kiran ba zan ba bane ba zancan ba a ɗauka abin da muhimmanci amma a gidan ka zuwa kai da hama da maula da waye yadda ka kawo musu kiran shinkawa shi ma haka yake da haƙƙi ka mishi yau ne da kan gaskiya magana gaskiya amana ce akan ku ku ɗora mishi ku dole ne ya kai kwajen karatu dole a ba dole bane yace bai koya shi ma je kaso ya kasa kaya amma yadda ya zamana tsakani ga Allah akwai shiga haƙi irin wannan abun da yawa ya kawo bacin lalace makarantu wani ɗaya gaji bari yake ta shi shi kenan kuma kan ta lalace kenan inda tunda ba za mu iya ba gaskiya wanda muka sa kula da yan lazim kula da haƙƙinsu za a ba su don su kula da yaran gaskiya haƙƙi ne magana yaushe kamata an wuce a wuce an shiga haƙin shi da kuma ba san darura ba inda akwai a bashi gaskiya mana iya yanke ma kwana kaza ma yanke ba wannan ko na gwamnati ba iya ƙara wani lokaci ba ce da gangan da kamata ba gaskiya mu je suka ji gaskiya sai tambaya ta biyu na sallatu mu sallatu babu ƙayyadewa akwai masu ganin halittin rasuna ma ana yi babu ya shekara kaza za a yi sallatu babu wani abu wanda aka yi don wasu na ka share in yamar wuri ta yi na ba lalai ba ne ba amma halicci tun daga aiwa yaro gwarin lokacin da aka samu kayan da ya girma mishi allawa sai wa an umu salama ta radiyallahu anha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana bashar wa innakum taqtasimuna ilayya ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعد فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه رواية أم سلمة بعد الأبار جاء من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إنما أنا بشر نمتني نمتنتكا تهلتا da halayyar ɗan adam ɗabi'a ta ɗan adam ta asar da ma'anar magana ba daraja ba tana kawo magana ɗabi'a ta ɗan adam da yake da shi ta mantuwa da sauransu an san ba wajen daraja da ba magana kawo magana a wurin don ba magana ma wuce wannan ya ce don haka ni mutum ne wa inna kuma taktasimu na ilayi kuma kuna zawa wajena da wata rigima ana rigima za a zo wajena yin shari'a wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'di yakan yi a cikin masu rigima wani abokin rigiman ya yi ɗayan iya kawo hujja dalilin zai kawai samu gaskiya ko da bai gaskiya sau da baki da iya lauya ya san yadda zai samu gaskiya kan wancan yuce don haka fa'aƙadi lahu bina mai asar ni kuma zan yi hukumci da irin abin da na ji irin hujja da aka kawo zan yi aiki da wannan hujja in ba mai gaskiya gaskiya mana gaskiya da mai gaskiya na aiki da abin da aka faɗa ne to ku sani faman ƙazai ta lahu bi haƙƙi akhi duk wanda na yi hukumci ya san sare ba shi da gaskiya don iya magana da hujja ta banza na yi aiki da zahiri na ɗauki haƙi ɗan wanshi na bashi tufa inna ma aka ta'ulahu ka ta'ata minan nara kai ce ya ci banza da annabi ya hukumci ya bashi ya ci halaka ya ci a ya ɗamshi wani yanki na wuta wuta ce shi na menene kenan hukumcin alkali baya canza hakika idan baka da gaskiya baka gaskiya bata zama gaskiya dan alkali da hujjarka ta ƙarya da bayanan ƙarya ko da lauya aka iya baki aka baka haƙƙin mutane to dan alkali ya baka wannan abin bai zama halaka nan manzo Allah ya sanama yayi hukunci ya ce amma ya aiki da zahiri ne duk wanda aka bayar da gaskiya aka bashi gaskiya to ko da an bashi ya san wani yanki na wuta ne ya ci baka ci banza ba irin da ake mutanen karkara akan gona mutum ya je irin zuwa ta karya ma ko jojin karya a bashi kaka ci dan alƙaliya baka shari'a ta baka Allah baka a ba haƙƙinka bane ba na kai ta kanka tsoron Allah tsakaninka da Allah ka wani gaskiya kurum wannan ruwa ya bukari kata musulmi ya kawo ta da ya ce alhana ma'ana alhana bi gujeti min ba'adi ma'ana a'alam kenan ya yi dan uwan sanin hujja kawo hujjoji dalilai wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lan yazal al mu'min fi fusahatin min dini ma lam yusib daman harama rawal bukhari abdullahi bin umar kibar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yazala mu'min fi fushatin min dini mutum mumuni bai gushewa iya cikin yalwa cikin yalwa ta addinin shi cikin walala mataka bai zubda jinin haramu ba kin kada zubda jini to mutum ga zubi ka gama yawo inda ka zubi jini baka haƙi kan shi amma ba shi ba mai taba jinin ka ba mai taba ka wannan ruwa ta imam bukhari wa an khawlata bint amir al-ansariya radiyallahu anha wa imrat hamza radiyallahu anhuma qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري haula ke cewa ta ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya cewa inna rijalan ya takawadu na fi malillah wasu mutane an kama za ba dan ko mata ne an ka dan danin jaya wasu ne a galibiya na magana maza lalle wasu maza ko kace wasu mutane ya takawadu na fi malillah suna kutsawa suna tasarifin cikin dukiya ta Allah bigir haka ba tare da haƙƙinsa ba to duk wanda ya ci dukiya ko yi mu'amala da dukiya ba kan haƙƙi ba falahumun naru yau mana kiyama gobe kiyama yan wuta ne wuta ce rabansa gobe kiyama tabbas wannan shi ne ƙashen babi na magana zalimci ko mai da zalimci sai babu ta'azim hurmatul musulmin wa bayan hukukin wa shafaqata alaihim ورحمته قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي كمان دي سابا بابا شي يا بودي بابي دين abin da yake ayoyin alqur'ani din abin da take ayoyi akan wannan babu ya kawo ayoyi masu alaka da wannan babu za ka wannan babu ya kawo wannan aya fadar Allah subhanahu wataala ومن يعظم حرمات الله دون wanda yake girma na alhurma ma'ana shar'o'i hukumce hukumce na Allah mai kiyaye su to kiyaye hurmatillah fa huwa khairul lahu yin kiyaye dokoki ko shari'a ta Allah yin hakan shine alkhairi a gabawa a wajen ubangijin shi sai fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub dinne magana guda ce wanda yake girma alamomi na addini shari'o'i ko hukumta na addini to yin haka iya daga cikin zuciya mai tsoron Allah ita ta kiyaye sha'irin la wata aya Allah na cewa waqafid janahaka lil mu'minin ya muhammad ka sassabatar da huwokin ga masu imani nan ganin mumuni ya da kima iya da daraja Allah ke ba manzon shi umarni ya tafsasawa sauran masu imani nan an kawo magana huhuke isti'ara ce daga wanda ya san kaza yadda in ta ga wani hadari yadda take da diyanta da ke daga huka huki tana kare su tana duk baki iya wata ta yi na tausaya wannan tata ta ka isti'ara wannan huka huki ga maganar mutum wajen tausayawa bakan zama tausayawa al'umma wannan hata wadda ta uwaye wakafta lahu majana hazul min rama uwaye ko wakafta lahu majana hazul min rama ka sassabta musu huwuki na na tausayawa kan wannan masu kawo wasu kawo ta aya na maganar wakafta lahu majana hazul min rama uwaye ka sassabta musu huka wiki ta ce mutum huke gare shi kenan wannan ka fada da hannuwanka ko shine sassabtawa ana ta min rama to can ka ce haduwa ce da hannuwa gaban uwaye to annabi ya gamsu miki haduwa annabi ya masu imani faduwa ce a gabansu ba la ce wakabitina wakabitina ma wakabitina kalin mu'minina Allah ya ba da umarnin shi wakabitina kalin mu'minina ka sasanta da huka hukin ga masu imani to manzo Allah ya gama musulmi faduwa ke a gabansu kada shirme inda ma nan wakabitina ma jana zuwa dan dan nan wakabitina kalin mu'minina ma'ana sassaftawa kinaya ce ko isti'ara ce ta ka tausayawa masu imani suka tare da kai kullun shine na an ba manzon shi umar ya ba annabi umarnin sassaftawa kenan ganin alhurma mai masu imani musulmi wa kala ta'ala wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wanda Allah ce duk wanda ya kashe rai kamar wanda ya kashe ma'ana wanda kashe rai babu haƙƙi haka a banza kullum ko ya banna ta ta'addanci ta hoshi a cikin ƙasa to faka annama qatalan nas jami'a sai ba shi lahin kamar ya kashe mutane gaba da zinin zai samu kamar ya kashe kowa da kowa girman lahin da za a bashi na kisan rai guda sai annabi ke magana cewa inda mutum zai kashe rai guda na mai imani inda sama bakwai gaba daya kasar kanin mala'iku za su kashe rai guda duk Allah zai kiwa su gidan wuta karar mai imani guda alhurmar mai imani guda na bici da mala'iku sau na buka za su yi duk harko mutane gaba za su yi ta'addanci kakashe da mummuni da ayyar da daraja kwarai mummuni ya daraja kwarai su magana al'umma ce aka ta magana haka kuma raya kamar ka raya mutane gaba daya na mutunci mutunta karama kariyar mai imani da yi muna cikin dai alhurma da Allah ya ba a kare alhurma abu mai daraja na Allah to mummuni ya daga cikin abin da yake da alhurma a wajen Allah subhanahu wataala وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه أبو موسى كبار اللبار من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي مؤمني da dan wanshi mummuni kalbuniyan kaman gini ne ya shudu ba'du ba'dan shashen gini ke ba bangaren guda ƙarfi mana katanga ce gini ne haduwar burgi da burgi ɗaya cikin ɗaya shi kawo gini ke kwari inda duk girman katanga idan gudun wasu burgina daga ciki kai ƙwayoyi ya ga ta rauni kuma babu halatta fadi ma'ana nan ana kawo misali ne na haɗuwar al'umma haɗin kai taimakon juna haɗuwa da juna iya ba masu imani ƙarhi iya ba su izza da buwaya a duniya haɗuwar su wuri guda na akwai tsarotarwa kan farraka ko rabuwa wanda tana kawo rauni tabbas akan zama na al'umma sake ba da mummuni da mummuni kaman gini ne dan uwan shi yake kara da kenan haka kai ma ka zamanto mai taimako munasara da abin da shi dan uwan sai kaga bar shi kaga bar shi kara zube ya ga cikin laifi babba da takazul mu imani kana kallo mummuni a cikin matsala ka bar shi ya annabi ya kama misali ya sa ya tsashi wasu a cikin wasu kenan haka yanda gini yake daya cikin daya suke kara ma juna haka masu iman suke abu guda ne ɗaya na kara ma dan uwan shi karfi shi ka misali ya sa yatsa shi ɗaya cikin ɗaya sai da na kuma ce muna cikin karrama girma alhurma ta Allah ko to na alhurma ta Allah ne masu imani mun mun iya da kima mutum a wajen Allah subhanahu ta'ala magana kenan sai wa an wata ruwa ta Abu Musa yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu namal falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan min almuslimin mina bi shay muttafaqun alayh manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nabal duk wanda ya zo wucewa a masallaci ne ka zo shiga da jama'a a kasuwa ne kana tare da kibiya to falyumsik shin cayi ya rike kalma imsaka ko a kafa da ce kalma ta ka rike ko ka kame ka kame ala ka yi kame ka damike misali a kan wajen tsinin kibiya akwai tsini ko ka rike tsinin me yasa ce ka rike tsinin an yi su ba a hadin musulmi don kadda mana Allah su ba kakka soki wani musulmi da kibiyarka ka rike wannan ko ka ɓoye wannan kibiyar wurin tsinin ko da misali ne ko da wuka ne nuna makami ta shiga cikin mutane to ka rike wajen cutarwar don kakka cuto na maka sani ba وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد, سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه نومان كي يتشوى بالمشر من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي يا مغا مسالي نما سي ممني كو مسالم ما سي ايماني masalin mummuni fitawa dihim yadda masu imani ke son juna wata rahumihim da jin kan juna wata atufihim da tausaya wa juna misalinsu matsalar jasad kamar jiki ne guda na mutum guda idan shi ta kamin udun idan wata gaba a girman jikinka wata gaba daya ido ne hanci ne hannu ne kawace kai ne duk da kwan da madaba yake yadda ce ta da'a lahu sada ji sadi bisar wal humma in kana masassara akwai wanda yake wuta banda kafa banda hannu baka lahiya haka in za a kwandare bisar mana a kwandare ba barci hannu zai huta kawa tana tana barci tana yawo kenan kenan abu guda ne in cushin lahiya ce kowa ta shafi kowa in kwana ba barci ne ya shafi kowa kina masu imani haka suke abu guda masu son juna ne jin daɗi na jin daɗinka ne in ce horin ciki na horin cikinka ne damuwa ta damuwarka ce ko ce baƙin ciki na matsala ta matsalarka ce wannan haka ya dace ga masu imani damuwarka damuwa shi inda kasa ya samu damuwa kama kana cikin damuwa horin ciki kama kana horin ciki haka ya kamata masu imanin kirki su zamanto eh haka misalin masu imanin kwareki wajen san junansu da tausayawarsu da jin kansu sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن اللي أشرت من, من الولد ما قبلت منه أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه أنا صلى الله عليه وسلم ياسم بن حسن بن علي كنا جيكش فاطمه ya sambance wani sambanta yaro kayan barasan yaro akwai irin mutanen da su kaushin hauɗin mutanen daji akala bin habis sai ta yi to ni ɗiya goma inda da ashirin na malad ɗiya goma gare ni ma kabar ta minuwa da kodai ban taɓa sabanta ba kamar yaka annabi kamar ya bata yara kamar annabi kenan ya bata yawa yara ka ta ce da yawa ɗiya goma gare ni amma ɗaya su ban taɓa sabanta kowa cikin zama sai annabi ya ce annabi ya kalle shi ya ce man la yarham la yarham duk wanda bai jin kai ba jin kan shi na me ana so a tausaya ma yara ana son tausaya ma yara kwarai a musu wasa a tausaya musu kada su shigo kamar zaki ya shigo ya shigo wanda ya cikin tarbiyya wasu na gawai kamar tarbiyya ce yaro ji tsoron uba bai jin has daga sun ji mota shi ko ƙarfin shi ya shigo ko ya buga gida wani wani gidan ma balo zai mutu pop ya gida ibin kiwaran da san babba ci ya shigo gida balo zai kiwaran pop a ce wani babba ya shigo a zuba da gudu a boye a zamana a sake zama to matsalar wani ba tarbiya ba ce mai matsalar ai ya sannan ka zo aka huta ko zama daga gidan ta za ka yi ka kuwa mutum na wuce in ka zo he zamana waliyin mutanen mutumin kwarai ne ba abin da yake ka huta abin da yake ci gaba da yi an ce ganin yaro tare da shi ganin rayuwar shi iya baka sanin kurakuran shi kuma a sashi hanya an ba san ma ya za a san halin shi izinin shi ba sai ka ce ko cikin yaran yaro da ke tare da uban shi ya sauran ya yara wayo duk yaro da ke tare cikin ya zama cikin uwayen shi ya yi sauran yara wayo da ana gami abu kyau da mara kyau daga yasa amma yaro kullum ta yara ma kwata yan shi ya zai hankali wuri kullum ta yake da yara ma kwata yan shi bai san ba muke ba san mara kyau ba dama dama ya zo makaranta ne ma dama dama a takaice dai annabi ya kalli wannan akara bin habis ya ce mishi man la yarham la yarham wannan bai tausayi ba tausayin shi ruwaya ta wannan ruwa bukhari ga ta muslim ya kawo ta ruwaya ta gaba ana aisha radiyallahu anha qalat قديم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون سبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم رحمة متفق عليه أشهد كتوى وسو كوياوا sun zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ce kina sun ga ma'amalar san annabi ya maraya da yaransu suka ce a tuƙabbilu da su biya na ku yanzu ku yanzu kenan kuna sambanta kuna sambanta yaranku sun gana mamaki ne ma kuna sambanta yaranku annabi ce na'am wadda muna yi suka ce lakin na wala mu dai wallahi ma nuqabbil wallah mun ba ma manta yaro sam bai cikin al'adamu sai manzan na ce musu a wa'amaliku in kana Allah na za'a min ƙulukun rahama ya ce ta mai zan mallaka na mallaki wani abu in Allah ya hudda rahama daga cikin zakatanku ni mai zan yi kenan alama ce ta rashin rahama a zakatansu ba abin da ba man zan iya in Allah kenan rashin samun rahama ce a zakatansu sai suke bisu tausaya ma yara musamman ta yaransu وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله جرير ke cewa bin abdullah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarham nasa la yarhamuhu Allah duk wanda bai tausaya mutane shi ma Allah bai tausaya mishi kaji hadarin magaba da kenan ka tausaya turwa Allah iya cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan ɗan ƙasa na sama ya ji kanku mana magana ku ji kan bayi Allah ya ji kanku jin kai iya sa kai ma Allah sa ji kanka magana kenan wannan ruwa ya maita ma bukhari da muslim sun kawo ta gaba da wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وتلحاجة abin da yake ruwayar abu rage ban labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum linnas in dayan ku zai wa mutane limanci fal yukhaffif ya sauƙaƙa fa inna fihim ad-da'if was-saqim wal-kabir wa tarwa wata haja domin a cikin mamun naka akwai wanda mai rauni bai iya jimawa tsaye akwai mara lahiya akwai latijo iya watarwa ta wutar haja akwai mai bukata iya so a kare ya ta wata haraka daban zai iyawa ya ba da randewu su karye kaza lokaci kaza ya zo ya sallah ne ya huce kare idan karke shi dan uwa wannan mas'ala ya za mu gano wannan sauƙaƙawa ya ce sauƙaƙawa wadda ba ta ɗauki ba ta hudda dutsuwa da abin da ake bukata a sallah kuma sauƙaƙawa shi waye mai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam he makaranci baya ya yake sallolin shi ta ce baban da kwanta san zuciya don zai kama kwanan ruwa ce kuma ka zaka zaka shi wannan sallah annabi ma ya ce a sassabta to annabi da ce a sassabta wata iri ce irin ta kwace sallah minti uku hudu an kare kaga shi da mutane su ce kwanan kamar ruwa annabi ya ta sassabta ya ta sassabta amma sassabtawa ya take za mu koma magana yake wannan shi ne amma ba kurin bada ɗan jima ka ce kurin dama annabi ce kun tsananta hatta magana ta suna kawo magana ta mu'az bin jabal mu'az da annabi ana annabi annabi mai wada annabi ya ya ya mu'az kula to turu an tukuna fatana ya mai wada ka so ka zama to mai fitiran mutane mu'az annabi ya ma mu'az wada kware sai ka koma mu'az mai annabi mai wada ko tun ba babanin da ka ba kurin ka bata abu ka ce kurin mu'az bin jabal kan turwaye abin dalilin abin da aka yi ma'azu iya zauwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masu annabi bai sallar isha da wuri bayan an kare ya ta yi ungosu shi ne liman abin da ya kawo abin da aka yi ma da gimai bakara ya ja bakara ce ja to kai ma bakara da Allah izi wajen na wajen biyar ka gani kenan ba haka ba banza bane ba bakara ce ja dogo sallah ce kaka ce wata yan aure da ja goma ka kawo mutum hada ka ce ga mazu ma mai wada mazu bakara ce ja ko anan bai ce mishi da aka zo karshen lamini ta haba mu'az ka karanta da suratul a'la suratul suratul layl su shamsu duha aka da bai mishi ba kaga ba ta kata kullu lawul kulaw zai ba kaga misali ko ai ka kanta wannan ma'aisha kamaz suratul a'la suratul layl suratul shams haka annabi ga mashakan tasiri ya yi shi ya yi samu azu kina a takaice sassabatawar za ta daidai gwargwado kakka wuce da iri don mene mutane misali bila na misali mu anan an taso ana sallar minti uku in yayi wa hudu haka muke anan mai yawa to ya ka zo don kai kafin suna da ka musu sallar minti 20 ko 30 kaga akwai matsala kaɗan jihadi a ɗan ƙara ne a samun nutsuwa ne kaga shi kenan gaskiya an ga ce ka yi talatin gaskiya an samu matsala wani ya kore shi ga abu yawa yawa daga gani ba annabi sallama iya saman haka annabi sallama annabi ya karanta surori masu yawa irin su balle a asuba ta juma'a ko surta asajira ta karanta ko surta da surta da san ko an ce wata rana ma a magariba karanta surta araf araf karanta magariba ba ba asuba ba araf kai wata rana ya dan ja balahi bane wata rana wata rana ja gaskiya wata rana ja wata rana kuma kai abu kullun da kana kuma ya kadi ba so ya mamun naka a ce kadi mamun naka samari ne ko kuwa da tijawa ne gaskiya wata rana tine ana harkar ko abin da dari da wannan na ja sallah asuba na tawalla tijiba Allah gigu ya wadi to janta ne da gaskiya kullum wannan jin kashi lokacin kuma ya tije ne wallahi faduwa gigu ya wadi da asuba wallahi to ka gani ni bane jin komi amma shi da akwai da tiya bana sun yi ba sun yi kenan kaga ya bukata kai aiki da maman ka gaskiya wasu ma da masu karin karin masu karin da ka ja musu da yawa shi da a takaice anan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce a sauƙaƙa kamar dauke sauƙawa ce ta wadda za a gaugawa a ƙare babu nutsuwa kullum shi magana kenan ya ce a ciki akwai mai rauni akwai mai bukata ya je wani abin shi kare kakarki shi wanda ke jaje masalacin halin suna ne je ana mazata bangare da ce shi bisa muna da suna haida shiga sallah ya ba wani dubu kare takwas shi a wajen shi sallah mutu uku da hudu an kare ya shiga cikin da shi daidai ya tariya mutum kusan gidan shi ne ya ce da jikka da allah kabar ta kaf ta mutanen ne kowa ta ta ji kafara magana hada sun ne ta iya ji mutum ya tada mota lokacin ya iya cikin masallaci ya tada mota ta yi shi ta ji cikin kasar mota da kira hada sun ne ja suke shi dai anan kenan annabi ya ce wa idza salla ahadukum li nafsi ɗan ɗayan ku zai salla shi kadai falon tsawon masha ka yi doguwa da ka gada makaranta bakaran ma na ana magana jama'a kulawa da haƙƙin jama'a shi ne kuran magana inda jama'a ka sassauta in za ka kai ɗaya ce ka tsawata yadda ka gada ma ba wanda ya hana ka wa na ashe ta radiyar lawa an haƙalat in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada wal amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi lin an ya'mala bihi an-nas fa yufradu alayhim Aisha take ban labarin cewa ko da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bar wani aiki yakan bar wani aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi iya so yi amma zai bari khashyata an ya'mala bihi an-nas fa yufradu alayhim gudun in ya ci gaba da yi mutane su bi shi gudun iya tsoron a mai da abin tilas abin ya zama da matsala gare su sai fasa yi iya so yi amma iya gudun in yayi hatta misali kiyamun ramadan bayan fara ba iya yi kwana uku a jere karshe ce biya hoto ba kaga abin ya soyi amma iya gudun ya ce domin ina gudun a farata muku ita zama dofarin la kuma za ku iya ba ba zai muku yi wuni da yawa misali ne na kiyamun ramadan da ya yi da wasu jama'a suka bayan kwana uku suka hoto suna jira ya hutarwa ce ga dalili da ya sa na hutarwa gudun ta zama tofarin lakabu wani shi ne hujja misali sarrafa ya yi ta da jama'a a masallacin shi amma ya ɗauke yin ta gudun ta koma farilla shi sa umar bin khattab ya ga daman dalilin da na bai ɗauke ta gudun a farta bayan nan sallallahu alaihi wasallam kuma farilla ta kare addini ya kare balle a ce ga wani abu sabu balle ya zama dole shi yasa umar ya shawara maimakon kowa da haka suke a masallaci nan mutum biyu mutum uku mutum shi haka suke suna suna sallarsa a cikin dare masallaci da masallaci sallama umar ya ga wani abun kama akwai rabuwa dama dalilin gudun da sai annabi bai ga bai guri ba dalilin gudun farko tunda zaba wani abu shikenan sai sa a gama a limami guda ya ja sallar ta tarawih a cikin masallacin da sallama usulun ta kenan annabi ya ce yakin ya bar yin ta ne jami'in don gudun a farata ta sai nani wa anha wata ruwaya ta Aisha radiyallahu anha qalat nahawm an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an al-wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala إني لست كهيئتكم إني أبيت تعمني ربي وسقين متفق عليه معناه يجعل في قوة قوة من أكل وشرب أشهدك cewa annabi sallallahu alaihi ya hana sahabbai an misal mai misal sabu azarci tatazarci da azumi kenan misali muna azumi rana ta hawa da kishin ruwa in kwana dare gobe ba ci ba sha an huce azumi na gobe haka suka yi akwai matsalin niyya duk da shanar sallar sallam ya ce ku bari suka ja sulamun sa kai kake yi ya ce abinda ya sa shi da kamta dalila nan na hau nabi sallar sallam an nusa rahmatan lahum annabi ya hana su yin wusal zarcewa da azumi don tausayinsu faƙalu suka ce in na katuwasi to kai rasu da misa kai kake yi sha na bai na yi sai zarce da azumi bai ci abin sha ruwa ba ya ce ni in ni lastu ka ya aituku ni ba kaman ku ba ne in ni abitu da ibini rabbi wasu ni ina wayewa gari cikin dare ubangiji iya ciyar da ni yana shayar da ni damun da jiki ke bukata ana allah ya mauna ƙarfi ko kuma muna bukata kayan rauni cin da biyu da baki ba amma iya samun ƙarfin jiki na mai ci da sha nan ta ubangiji iya ciyar da ni yana sha da ni yadda allah so ba ruwanka da magana kaifiya rashin na fasara ce ya ba shi ƙarfi na wanda ji wanda sha wannan fasara ce ne kun shi annabi ya ce allah iya ciyar da ni iya sha da ni ko da ci nasin za a yi haka ya ce kuran bayani ma a ce kaza kaza don nan ba kanka wala ne kurin Allah cire shi da shi kenan ya inda yake kai kakka ku biya shi kuma haka aka dauka suka ce za su jarraba ba kunya ba sai da kawai ba nabi ko suka jarraba na annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne take ce sai ku da kiyar wata kenan wata hususiya daban akan akan sauran mutane shikenan وعن أبي قتادة الحارس بن ربيع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء السبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري أبو قتادة على هذا من ربيع كيتشيوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la aqum ila sala zan tashi da farko zan tashi ho sallah zan yi sallah da na tashi wa auridu an tawilu fiya ina so yau zai dogo sallah da haka ya shiga zai ja wata doguwar sura haka ya niyya amma fa asama baka asabi sai in ji kukan yaro iya rikici fa'atajawaz fi salati sai in gaci salati muhimman ta gajera sai in rage sallatawa mai sa rage sallata na yadda doguwa karahiyar ta ana shukalawa kan matsa ma'uwashi da ma'uwashi an san yaro da uwa tana iya kuka ba ta nutsuwa ba nutsuwa hankalin zai tashi don kenan a yi sallah a ƙari abin mai uwashi sai in rike sallah a ƙari da wuri kadin akwai tausayawa kuma akwai cewa kakena suna zuwa da yara masallaci wannan iya daga cikin abin suke zuwa almena cewa za ka sabai amma kowace da ɗanta annan ma ya zo da da umama masallaci amma rike da ita an ce yaro iri-iri ne akwai yaro mai wayo wanda ya kai shiga sahuma ba kore shi an ce kore yaro daga masallaci iya kawo suke mace abin gaba ɗaya balle masu wayo ne su zo a sa su amma abin da aka hana a sa yaro wanda zai iya wasa ya bar wuri a cikin sahu ta bata sahu zai shi yaron da yake zai gusa bai kai wayan matsa a cikin sahu bai shiga cikin sahu amma yaron zai kai ta cikin sahu a sa cikin sahu ko da yaro ne in gidi madan sallallahu alaihi wasallam ya sa a yan shekara bakwai ma annabi ya tabbatarwa da rota annabi an samu liman liman mu dan shekara bakwai ko dan shekara bakwai to mun al'adam dan shekara bakwai takwas bai shiga sahun manya haka ta adam bai shiga sahun manya za ka samu yawon shiga bakwai takwas ke ne ya wani babban suka ta babban kobo ban kobo domin mene ne babban ne amma bai san kartu ba ya wani shiga bakwai takwas tara ƙura'anin da yawa kan shi yana yi limanci ma annabi ya rayu amma kuma a wajen haƙi rashin kuma ya shiga cikin manya mana manciya muna yara wani latijo sahu na uku ne ma na shiga hijo da gani ya cire da biyar biyar ya cire da biyar ce mai kakana wallahi lokacin ba wani da wani sai ba wani mallaki ba na ba goma ba lokacin amma na sha wani abu amma na cire da biyar ta mai kan cikin sabon manya tala da mace haka nan an ce a tsaya su a tsara su kuma su yi a sa su hanya kurum sai kakanan da kenan akwai tausayi akwai tausayawa kenan mutane na cikin tausaya wace ya yi ne doguwar sallah amma sai ya rage don ya bar yaron wacce ta yi ɗauki ɗanta shi makarar tausaya wai رواه البخاري وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا طلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم هذا ما كنا abin da ke ruwayar manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salata subi fa fi zimmatillah kaga mutum muna cikin magana ta girmama alhurmatullah da girmama mutane ba su mutunci nan wata fadala ce ta musamman da aka ba sallar asuba manzana ce duk wanda ya salla asuba iya cikin amana kariya ta Allah wata daraja ce gare shi ta musamman iya cikin ahadallah ma'ana wani ƙaunar Allah ba ta baki Allah ya ce annabi ce falatalubar na kuma Allah min zimmati bishan kakka yarda Allah ya neme ka kan wani amana ɗan amana shi dai ba amana kakka yarda Allah ya neme ka akan wani wata amana da ya bari ka taka fa'in na mantalubu duk wanda Allah ya nema kuwa akan wata amana Allah da ya taka to fa imdimi ne ne ya durgu Allah zai ci mushi Allah ku idan ya cin maka sun mai kubu lawaje fi nar jahannama zai kifa da suka wutar jahannama shi yanzu muka cikin katin da muke na na makataba yanzu muka misalin wannan na lokacin hajjaji duk tsagirin cin hajjaji da bala'in shi kasan ya san muka ci annabi ci annabi ci annabi ta kama magana annabi bayewa ba shi da can ta dance shi a hawa da shi sai iya so kashe wani ya kace shi zai abdullahi ibn umar yana ta ɗanshi salim suna zama a wada a wurin sai cewa salim na amzala wurin maza kai ka kashe mishi ka komin da shi kashe kashe shi ka dawo kamar bayani salim bai iya cewa a gawon bai iya banna yi hidai daga dokcin shi ma tsiri da suka wata ya tambaye mutumin ka salla asuba a yau cikin jama'a ce kwarai ya ce mu koma ya ce hajjaji wannan bawan Allah ya salli asuba to me ka salli asuba ya kawo na ruwaya na mace duk wanda ya salli asuba ya cikin kariya alƙarin Allah wacce ga babana Abdullahi shi banna wala wala ya shaida ka haka nan yace kwari Abdullahi ta haka ne annabi wani sai shi ke da tsira bai da bai ta addanta kenan mutumin da salli asuba iya launin mutunci a cikin kenan kakka yarda kenan musulmi kaga hamsa salli asuba ka ci mutuncin shi cin mutuncin shi kenan Allah zai kama ka tabbas magana kenan sai wa ibn umar radiyal an ibn umar radiyal anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhu al muslim la yazlimu wa la yuslimu man kana fi hajat akhi kana lahu fi hajati wa man faraj an muslimin kurbatan faraj Allah anhu kurbatan min kurbi yawm al qiyamah ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة عبد الله بن عمر كبار الأبار من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي المسلم أخو المسلم مسلمي دان uwa musulmi ne dan uwa ne ko da baku cike daya ya da wata dan uwantaka ta addini ta aqida caca alwala wal bara tana daga cikin ka ce jigo na imani dalilin imani dole ka so ne dole san ka ka so ka wannan ka'ida ce haƙƙi ne da mai imani da dan uwan musulmi alwala wal bara musulmi dan uwan musulmi shi musulmi dan haka la yazlimu bai dacewa ka zalunci dan uwanka musulmi wala yazlimu kakka mai kanin mai la yazlimu misali kana kallo wani zai cuci wani ko da kana huciya ne zai mai zalunci zai shiga haƙƙin shi kakka bari kakka bari shi kama mishi a mishi shi ganin wannan a dawata shi ko mimin sama zalimci hana shi shi magana kenan kakka bari shi la sulimu kakka bar musulmi a halin tozarta za a ci mutuncin shi kakka bari shi la sulimu kakka bar sulman ka bar shi haka nan baka kame agaji ba sai yake cewa man kana fi hajjata akhihi kana la fi hajjata din wanda yake kulawa da bukatun mutane wani ne ke da matsala ka san wani a wani wuri ko ka san yadda ake ko ka san aka gyara mashi ka rika debure neman mai mahuta neman mai hanya ta huta daga daga ciki kana na kana neman kai ma Allah yana gyara lamarin ka kana neman gyara wani lamarin shi kai ma Allah na gyara mana ka magana kenan eh haka annabi ce in je kana neman kai ma Allah zai gyara mata ka baka ta hanyar ma da baka sani ba magana kenan yace wa man farraja an muslimin kurbatan farajal la an kurbatan kurban kiyama duk wanda ya yaye ma wani musulmi damuwa daga damuwa kai ma alƙawarin Allah ne Allah zai yaye ma wata kai kuma damuwa ta gobe kiyama wani yaman labarin wani bawan Allah wadda irin halin da iya so ku ya samu ladan wannan iya bai gida wani ya shiga matsala ya taɓa kuɗin mutane a kan tsaro da kun bayan ci na banza ba an kama gidansa a saida iya so shi ya biya kuɗin don kare mutunci shi sai aka yi wane ga wane na nan gana karba na banda kai nisa ba ga wani gidan shi wallahi zai sai da dan matsala da ya samu ta kaza amma da ka saya gonda kai ka saya ka saya yace nawa ka ciniki yace kaza a ga mishi ya aiko miliyan kaza ya aiko wani miliyan bakwai nan aka biya aka amshi gida he ya zo za a sa tauga daban da ya zo aka zo ce ike gidanka na baka kyauta wallahi nan gana kai shi mutum ya zama mai zai hudi hankalin shi ya karyace na gode ya karyace na gode ya huce ce ya gode ya huce ce ya gode abin ya huce ce ya gode ya huce abin hankalin shi nan garin nan garin nan garin bani ma da yawa Allah saka mai alheri to shi ne annabi ce nan duk wanda ya yi ma dan uwan shi damuwa daga cikin damuwa ta bakin cikin duniya kai kuma Allah zai ma damuwa daga cikin bakin cikin gobe kiyama wa man satara musulman duk wanda yawa musulmi satara ya mai asiri satarahu Allah yawmul qiyama kai ma gobe kiyama Allah zai ma satara tabbas muttafaqun alayh wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام ارده وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ابو هريره كبر labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne dan haka la yakunu baya ha'inta shi baya ma tsawon ha'inci wala ka zibu kai mai ƙarya akwai layu ka zibu ƙareta shi la ka zibu kai mai ƙarya baka wani musulman ƙarya kaka mai ƙarya wala ka zulu bai taɓar da shi kamar ce wala su limu ta wala su limu ta magana shi ne wala ka zulu mai taɓar da shi iya buƙatar agaji ka kyale shi baka wani musulmi haka bai dace ba matuƙa zaka iya kame agaji sai ta kullum musulmi al musulmi haram duk abinda musulmi akan musulmi komin shi haramu ne hijiru menene abin da ke haramu musulmi da musulmi mutuncin shi irdu wa malu wa damu mutuncin shi haramu da ka keta duke shi haramu ka ci ba haƙi jinin shi haramu ka zubda ya ce kuma a takawa wa tsoron Allah a zuciya ki na ji gane mutum mai takawa da haka wani abu ne shi takawa baka iya ma mutum shaida yadda alama ana kyauta san wani mai tsoron Allah ne dan abu ne na zuciya da sayan zuci ne ya ce bi hasibin ri'i min shar ya isar wa mutum a ce iya tare da sharri sharri kadai na a ce kana da sharri tare da kai an yaƙi da akhar musulun a ce kawa musulmi wulakanci wulakanta musulmi wannan kadai ya ta sharri saka gidan mutum kenan wulakanta da musulmi ya ta sharri tare da kai da haka ya ce kullum musulmi ya ce ya ce shi ne kenan bai saboda mure an yaƙi da akhawar musulun ya isa ma mutum sharri an yaƙi da akhawar musulun ya wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi wannan ruwa tirmizi ce kuma namun dama ya tabbata da takaice sai wa an wata ruwa ta abu huraira yake cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta hasadu wala ta najashu وانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا hedi su uku attaqwa huna yushir ila sadrihi thalatha thalatha marat بحسب امرئ من الشر أن يقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم وماله وإرده رواه مسلم فأنا رواية سألا كما ساتن سمع إن شاء الله تمام كنا مرية دامنا دام دام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.